الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daya ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da ainihin wato 21 ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na ash-shaykh al-muhaddith al-allamah an-nihrir abi abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi a inda muke karkashin ainihin muqaddimatu taba'atul ula bayan da muka gama jin khutbatul haja wadda karatunmu da ya gabata wato kasad na hudu duk ya kasad na uku duk ya kare ne akan ainihin bayanai dangane da ita sai malam yace amma ba'adu to bayan haka fa inna kitaba fiqh sunnati lish-shaykh sayyid sabiq min ahsanil kutubi allati waqaftu 'alayha mimma ullifa fi mawdu'ihi ya ce ka sani da cewa haƙiƙa littafin fiƙihus sunna na ainihin malam saidi sabiq wato a sheikh saidi sabiq na daga cikin kyawawan littattafan da allah maɗaukakin sarki ya sa na sadu da su daga cikin littattafan da aka rubuta a ƙarƙashin irin wannan matsalar wato daga cikin jeren giyar littattafan da ke ƙoƙarin su kawo fiƙihu sannan su kawo dalilai daga sunna to wannan littafi na ashek sai da sabit na daga cikin ainihin littattafai mafi kyau ba shi ya fi kyau ba amma yana daga cikin mafiya kyau waɗanda Allah ya sada ni da su fi husni tabwibihi game da ainihin kyakkyawan tsarin yadda aka tsara babukan littafin wa salamati uslubihi da kuma ainihin wato kubutuwar uslubin shi littafi ne da aka tsara shi a uslubi wanda yake ɗaya bayan ɗaya daki-daki ba tare da ainihin an samu matsala wajen tsaurin fahimta ko makamantan haka ba ma'al bu'udi anil ibaratil mu'aqqada allati qalla ma yakhlu minha kitabun min kutubil fiqh tare da cewa wannan littafi ya nisanci bayanai waɗanda suke ƙudurarru masu wahalar fahimta waɗanda da wahala wani littafin fiƙihu daga cikin littafan fiƙihu ya kubuta daga irin waɗannan matsalolin al'amrur ladhi raghaba shabab al-muslima fil iqbali alaihi wa tafaqquhi fi dinillahi bihi wanda wannan irin tsarin da fiƙihu sunna ya zo da shi na farko dai gashi da kyakkyawan tsari wajen babukan shi sannan yana da jawabi mai saukin fahimta wannan ya matukar kwadaitar da ainihin wato samari waɗanda suke musulmi wajen suka fuskanci littafin kuma suka tinkari fahimta addinin Allah da wannan littafin wallahi wannan magana da malam Muhammad Nasiru Dinal Albani ya faɗa gaskiya ne a masallacin nan haka muka rinka karatun littafin nan in an yi sallar la'asar zuwa magariba in an yi magariba zuwa isha haka muka rinka karatun littafin nan wajen shekaru goma sha shida da suka wuce haka muka tinkari littafin nan a lokacin da yake da dama malaman zariya ma wani ma bai taba ganin fiqh sunna ba amma a wannan lokacin sai su je su ce wai an soke fiqh sunna saboda me saboda Abubakar Gumi ya faɗa taqalidin taqalidi in shi Abubakar Gumi mujtahidi ne yayi magana ne a gaban kanshi kai baka iya aran magana daga bakin shi ka je ka karar tunda wannan magana ce ta ilimi sai ka duba kaga kai yanzu in ka je ka ce an soke fiqh sunna in an ce kawo dalili zaka iya ba zaka iya ba to kawai kai ma kaji wani ya faɗa kai ma sai ka faɗa wannan shi ya kawo ainihin jahilan ƙasar nan suka rena malamai suka rena tsarin ilimi saboda wai suna ga in suka ji malami na magana sai su ga magana ce mai sauƙi su ma su ɗauka su je su malami in yana magana ta ilimi shi gwamnati ne yana da yancin yayi kai sai ka duba ka ga kai ka isa ka faɗi irin wannan magana ka kare ta sai ka faɗa an baka isa ba ka faɗa tafi ka je ka sai da tumatirin ka a bakin kasuwa ya fi maka alheri sai ce wa fataha amamahum afaqal bahth fi sunnatil mutahhara sannan wannan ainihin littafi ya bude wa samari ainihin wato sarari na bincike a gabansu game da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki wa hafazahum ala istikhraji ma fiha min al kunuzi wannan littafi ya taimaka musu wajen fito da taskoki da ke cikin ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal ulumi da kuma ilmomi allati la yastaghni anha muslimun arada Allahu bihi khairan kama qala sallallahu alaihi wa sallama ilmomi da fiƙihu da taskoki da kwanduna da buhunhuna na ilimi wanda yake musulmi ba zai wadatu daga gare su ba matukar dai Allah maɗaukakin sarki ya nufi wannan musulmi da alheri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid dini wanda duk Allah ya nufe shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini fahimta addini ake nufi anan ba wai sanin fiqhu risala ko iziya ba sanda manzon Allah ya faɗi wannan magana ba a haifi mai risala ba ba amma san za a yi mai risala ban ba Allah ba jama'a mun gane wannan da kyau cewa da manzon Allah ya wanda Allah yake nufin shi da addini sai ya fahimtar da shi addini wanda Allah yake nufin shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini yanzu akwai malamin da mujtahidi ne ya rayu har ya mutu bai san risala ba kamar Imam Malik har ya rayu ya mutu bai san risala ba bai san ma za a yi mai risala ba to shi kenan yanzu zai kace imam malik bai fahimci addini ba ashe meye annabi yake nufi da wannan maganar fahimtar addinin musulunci ka fahimci addinin a yadda yake in aka ce shiga ɗakin nan ka ɗauko mana hula in ka je ka ɗauko takalmi to kai jahilin abu biyu ne baka san hula ba kuma baka san takalmi ba dan da ka san hula da baka ɗauko takalmi ba da kuma ka san takalmi da baka ɗauko shi a madadin hula ba ashe duk sanda aka ce fahimta addini shine yaya Allah yake nufi da aya kaza yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da hadisi kaza sai ka fahimce su a yadda suke to Allah ya nufe ka da alheri ka san risala ko baka san risala ba ka san kawaidi ko baka san kawaidi ba matukar ka iya fahimta alqur'ani da hadisi a yadda suke Allah ya nufe ka da alheri muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi akwai wani lafazi wanda ghazali ya kawo ƙari akan wannan hadisi wannan lafazi batili ne cewa wa yulhimhu rushdahu kuma zai kimsa mishi shirye shi wannan lafazin to ziyadatun batila ba ta da asali jama'a mun gane wannan da kyau ko al-imam al-iraqi ya bayyana rauninta a cikin littafin shi hamlul asfari a ainihin al-mughni fi hamlul asfari fil asfari takhrijin ghazali ne da yawa ainihin ihya ulumi takhrijin ihya ulumi dini da yawa ghazali sai ya ce wa huwa mukharrajun fi silsilatil ahadith as-sahiha wannan ainihin hadisi yana nan malam yace ya fitar da shi a cikin littafin shi silsilatul ahadith as-sahiha lamba hadisi na 1194 jama'ar musulmi kun ga wannan kalma ce ta adalci malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi akan littafin fiqh sunna cewa yayin da fiqh sunna ya fito sai samari matasa suka tinkare shi suka yi nazarin shi suka karanta shi ya buɗe musu ƙofofin karatu da fahimta addini domin malamin dama malamin aji ne ya saba wa'azi don haka da ya tashi rubuta littafi sai rubuta shi da tsari wanda yake mai sauƙin a fahimta duk malamin aji da malamin wa'azi da wanda ya saba jawabi ga jama'a in ya zo zai rubutu sai ku ga in yi rubutun sai ya zan rubutu ne mai saukin a fahimta amma malamin da ya zan ya kimshe kanshi ne a ofis ko ya kimshe kanshi ne a wani wuri baya yawan cuɗani da karantar da jama'a ran da ya tashi karantar da littafi sai ku ga littafin ya zama mu'akkat littafin ya zama mai wahalar fahimta sai zan fiqh sunna ba haka yake ba fiqh sunna sai ya zama urusu ne wajen karatu yana da saukin ka karanta ka fahimta to nan da nan sai ya zan da matashi ya buɗe kaza zai fahimta to fa sai ɗalibai fa sai suka dukufa nan da nan fa sai sunna sai al'amura suka yadu shikenan sai alheri ya ainihin tabbata a cikin samari sai ce walaqad kana suduru hadha alkitabi fima ara daruratan min darurati al'asr alhadir حيث تبين فيه لكثير من المسلمين ألا نجاة مما هم فيه من الانحراف والاختلاف والانهيار وتغلب الكفار والفساق عليهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة سيزما fitowar littafin fiqhu sunna a yadda ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani nake gani wato wata larura ce daga cikin larurorin wannan zamani wata bukata ce wadda ta zo daidai da wannan zamani wanda muke ciki yayin da al'amari ya bayyana ga da dama daga cikin musulmi cewa ba su da wata makubuta game da halin da suka samu kansa a ciki na karkacewa da saɓani da ainihin sakin hanyar addinin musulunci da rudewa da kuma gallabarsu da kafirai suka yi da fasikai sai dai su dawo wa ainihin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda in kuka dubi wannan zamanin za ku ga haka ne an karkace an samu rudani an samu sabani sannan shugabannin galibin kasashen duniya a yau shugabanninta na yawo ɗayan biyun nan ne ko dai kafirai ne ko musulmi ne fasikai to yayin da musulmin duniya yau suka samu kansa a irin wannan halin an gallabe su an rinjaye su su isu kuma rikici ya rikice isu isu rudani sannan ga sun samu kansu a halin rabuwa da alkur'ani da sunna sai suka gane cewa ashe mafita kawai ita ce a dawo littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya'khudhuna minha faqat musulmi ya zama kadai daga sunna ce za su ɗauko hukunce-hukunce wa min alƙur'ani kuma ya zan daga alƙur'ani kadai umura dinihim daga, daga sunna da alƙur'ani kadai za su ɗibo al'amuran addininsu wa masa'ila fiƙihihim da mas'alolin fiƙihunsu fakana li hadha la budda li ammatihim min masdarin qaribit tanawul to wannan irin manufar da musulmi suka ɗaukar wa kansu sai ya zama babu makawa kenan dole su samu wani masdari wani reference wani littafi wanda zai zama yana da kusancin nan da nan a saka hannu a ɗauko nan da nan a yi nazari a ɗauko abin da ake nema tun da dai ya zama kowa yanzu kan shi ya waye cewa a dawo littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai zai sa mu samu damar gallabar kafirai mu kwaci kanmu daga yadda suka danne mu da fasikai mu fita daga rudani ko to ashe dole a samu wani littafi wanda sha yanzu magani yanzu jama'a mun gane wannan da kyau ko yumkin li'timadu alaihi wanda zai iya yiwa a dogara akan shi warruju'u ilaihi kuma a rinka komawa zuwa gare shi hina yaktadihimul amr yayin da wani al'amari ya same su dole ne musulmi su samu wannan wa yugnihim min al'anil muraja'at al-kathira fil mawsu'at al-adida min ajli masail qalilatin aw kathira dole a samu littafi wanda zai wadatar da su daga sai an rinka kai da komowa wadda take kai da komowan nan mai yawa a cikin manya-manyan littattafai masu yawa saboda matsaloli 'yan kaɗan ne ko kuwa masu yawa dole a samu littafin da zai zama ya tattaro wannan sai zan fiƙihu sunna ya tattaro matsalolin ibada mu'amala harkokin yau da kullum matsaloli da dama ga sunan kuma yana yana ƙulla su tare da zamani sai ka je ne maka hukunci ko ya halatta a matsayinka na bakano wanda ake jona ainihin sallar juma'a da sallar idi da gidan rediyon kano ko ya halatta kai bakano kana anguwar ya kasai ko kana buk ko kana wani wuri ka aje rediyo a gabanka kana jin sallar juma'a ko ya halatta sai ce maka aftal ulama'u bi annahu la tajuzu salah khalfar radio malamai sun bada fatawa cewa sallah bata inganta ba in dai kai ta a bayan rediyo ma'ana a ce live ake sanya sallar juma'a garinku ko sallar idi ko sallar azahar a gidan rediyo ko a gidan talbijin sai ka ce to ai ma kai ka huta bari ka aje rediyo nan kawai ka kama tasha liman ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar assalamu alaikum assalamu alaikum sallar juma'a aka ce sallar ka bate ba kun ga yadda yake yana har hada matsalolin tare da yadda zamani yake sai ya zan wannan littafin ya hutar da da dama daga cikin musulmi daga sai an koma tafka tafkan littattafai waɗanda ƙarshenta waɗannan littattafan ba za su biya mana buƙatun da muke fama da su a wannan zamanin ba me yasa saboda masu su sun rayu a lokacin da babu irin waɗannan matsalolin jama'a mun gane wannan yana bayyana muhimmancin fiqhus sunna ne sai ce fakana an alhamallahu ta'ala al-ustadha as-sayyid sabiqa fa akhraja lahum hadha al-kitaba fiqhus sunna sai ya zama Allah madaukakin sarki ya kimsawa wannan babban malami as-sayyid sabiq sai Allah ya kimsa mishi tunani Allah ya aza shi akan wannan fahimta sai ya fitarwa da musulmi wannan littafi wanda yake shine fiqh sunna fa qarraba lahum at-tariqa sai da Allah wannan na wajen nan su yi magana da Allah da Allah na wajen nan in kuka ji abu ba sai mun yi magana ba don Allah kamar mu shine sai yake cewa sai Allah ya kimsa wa sai da sabiq irin wannan tunani sai ya fito da musulmi wannan littafi na fiqh sunna fa qarraba lahum at-tariqa sai ya kusantar musu da hanya hanya ta zama nesa ta zo kusa wa anara lahum sabila sai ya zama ya haskaka musu hanya jazahullahu khairan Allah ya saka mishi da alheri kun san ni kirarin da nake wa fiqh sunna a tsakanin littattafan fiqh to kamar bambancin digital ne da analog ma'ana sauran littattafan fiƙihu duk analog ne sai ka buga so ɗari baka kama ba in ka kama ana cikin magana ta tsinke to sauran littattafai kenan to fiƙihu suna sai zama digital ne da ka buga ɗaya sai gyararram sai a ɗauka ka gama magana fas kuna ji kamar yana bayan ɗakinka bambancin gaskiya da ke tsakanin fiƙihu sunna kenan da sauran littafan fiƙihu domin su magana suke ɗinkakkiya su ko dalilin mai rauni ba sa kawowa to ina laifi shi da zai kawo dalilin daga ƙarshe a caza wata ran ya kaye wata ran a kayar da shi ai dai yayi don haka digital ne shi akan nasu analog nasu kullallu ne bam ba kofa shiga tunda ba dalili jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa su fiqhu suka kira nasu shi kuma sai ya ce fiqhun amma na sunna in ya ce kaza kaza kaza kaza sai ya ce saboda Allah ya ce annabi ya ce yafi wancan jama'a mun gane wannan da kyau ko ta iya yiwa ka zo ka ji irin gyare-gyaren da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai ce yayi ka ce to ba gashi ba wallahi in risalar ka ce aka dauka to ina gaya maka sai dai a dau daya bisa goma tara bisa goma sai ya zama duk gyara ne dan kar ka dauka shi ma dan an yi gyaran ne a saka risala a ma'aunin irin yadda aka saka wannan ka gani ita ma ka ga yadda za ta fita da gumari duk da bid'a shi da ya dauki risala ya saka ta a ma'aunin alqur'ani da hadisi da usulul fiqh da mustalahul hadis mafi yawancin masalolin risala bangaje su yayi duk da cewa mubtadi'i ne gumari wanda ya littafin masalikud dilala to ina a ce malami ne wanda ba son zuciya daren dakan hukunci kawai zai daidai da abin da ya dace da sai kaga an samu asharat bal mi'at na kurakuran da aka samu a cikin fiqh sunna jama'a mun gane wannan da kyau ko a cikin risala a cikin fiqh sunna sai an samu ɗarurukan da aka samu a cikin fiqh sunna sai ce min ajli zalika to saboda irin waɗannan bayanan da kaji ya kai mai karatu da saurare wala azalu ahuddu ala iqtina'ihi wal istifadati mimma fihi min as-sunnati wal haqq ni Muhammad Nasir Dinal Albani Albani mai littafi ba zan gushe ba ina kwadaitar da jama'a ala iqtina'ihi akan mallakar fiqh sunna kowa ya kokari ya mallaki littafin fiqh sunna wal istifadati mimma fihi min as-sunnati wal haqq kuma kowa ya kokari ya fa'idantu daga irin sunna da gaskiyar da ke cikin ainihin fiqh sunna ومنذ صدور الجزء الأول منه من الحجم الصغير القديم tun daga sanda ainihin wato juz'in farko daga ƙananan ainihin bugun nan na da kulla ragibin fi sunna ice tun sanda ainihin wannan bugu ɗan ƙarami na fiqh sunna ya fito yan ƙanana ƙananan nan to tun sanda juz'in farko wato juz'an guda tara ne yan ƙanana ƙanana kamar yadda na rinka gaya mu waɗannan juz'ai guda tara sai suka rinka fitowa da kaɗan kaɗan na ɗaya ne ya fara fitowa akwai malaman da suke littafai haka kamar muhammad nasiru din albani da ya silsila da'ifa ta mujalladin farko sai da ta wajen shekara talatin haka take fitowa kwaya ɗaya ce ke fitowa daga baya sauran suka ci gaba da fitowa to haka malaman misra akwai malam ahmad shirbasu yana da littafi yas'alunaka fid dini wal hayati na ɗaya ya fito na biyu na uku na hudu na biyar na shida yanzu har ana na bakwai to na takwas har yanzu ake sauraren ya fito to haka lokacin da saidu sabi ya gama fiqh sunna da aka fara buga shi yan qita'at kanana sai na ɗaya ya fito ya ce to tun daga sanda juzu'i na ɗayan nan ya fito daga cikin ƙananan bugun daɗin nan ya ce tun wannan lokaci ban gushe ba ina kwadaitarwa a mallaki wannan littafi a fa'idantu suwa nake kwadaitarwa kulla ragibin fi sunna duk wani mai kwaɗayin sunna wa nasiran lil haqqi duk wani mai taimakawa gaskiya hattan tasharat nusakhuhu baina sufufi ikhwanina salafiyina wa ghairihim fi dimashqa wa ghairiha min al biladi suriya wa ghairiha ya ce haka ne ta kwadaitar da ainihin mutane masu kwadayin sunna masu son taimakawa gaskiya hattan tasharar nusahuhu har sai da bugun wannan littafi ya zan ya yadu baina sufufi ikhwani na salafiyina a tsakanin yan uwanmu salafiya ina masu cewa wai ko su albani muhammad nasiruddin wai ba su cewa kansu salafiya wannan duk jahilai wannan iskanci ne ma ku kun san albani ne mu ne muka san albani muka san littafan albani me ku kuka sani dariƙa kuka sani kuka ce kun tuba kuma kuna nan kuna munafunci ba ku san waɗannan littafai ba mu ne muka sani mu ne za mu magana kamar ibnu taymiya ne naji wani zindikin dan shi'a wai yana cewa wai har zamanin ibnu taymiya ibnu taymiya bai san wata kalma ahlus sunna wal jama'a ba nace kaji jaki karanta littafin ainihin al'aqidatul wasatiyya ta ibnu taymiya ya ambaci kalmar ta fa kirga to haka yanzu sai ka ji mutum ya ce wai shi bai gane ba ya ji ana cewa salafiya wai mai kuma salafiya mai salaf wani irin jaki ne kai baka karanta ihya usunna ba kana kasar hausa a cikin ihya usunna shehu usman ya faɗi kalmar salaf ta fi so ɗari ta fi so ɗari a cikin ihya usunna kalmar salaf to wai sai suna cewa wai mu mu musu muhammad awwal adam da su ja'far da su wane ne wai mu ne muka kirkiro wannan wai bid'a ce wai da muke cewa mu salafiya ne ga muhammad nasiruddin al-albani ku duba yace har sai da bugun wannan littafi ya yadu baina sufufi ikhwani nas salafiyina a tsakanin ainihin yan uwan mu salafawa wa ghairihim da waɗanda ma ba salafiyar ba duk ba gashi nan kowa mallaki fikin sunna ba fi dimashq a ƙasar dimashq damascus wa gairiha da wasu garurukan ma banda dimashq min albiladi suriya na daga garurukan suriya kamar su halb da makamantansu wa gairiha da ma ƙasashen da ba na suriya din ba domin san da ya rubuta wannan mukaddima yana siriya ne ya ce to a dimashq sham a nan cibiyar mulkin suriya din da wasu garuruka da ke cikin kasar da ma wasu kasashe daban ba siriya ba ya ce sai ne ta kwadaitar da mutane har littafin ya zan ya yaɗu a tsakaninsu fakana min natijati zalika an tawajjahat ilayya minhum as'ilatun kafira to sakamakon ni ina ta kwadaitar da su ku yi kokari ku mallaki fiqh sunna ku karanta ku fa'idantu sai aka wayi gari kuma ana ta fuskanto ni da tambayoyi masu yawa an ghairi kalilin minal masaili wal ahadithil warida fihi ba ma matsaloli kaɗan ba hadisai kaɗan ba waɗanda suka zo a fiƙihu sunna matsaloli da dama na fiƙihu sunna dan malam kai ka ce mana mu mallaki fiƙihu sunna to ga kuma wani hadisi muna gani me zaka ce ga wata matsala da mai fiƙihu sunna ya kawo me zaka ce fa kuntu ujibuhum anha bima a'lamu duk sanda suka yi min tambaya sai in ba su amsa da gwargwadon yadda suka tambaye ni ku kiyaye akwai bambanci tsakanin amsa tambaya da karantarwa ko wa'azi in karantar da mutane kake sai ka dubi sai ka karantar da su gwargwadon yadda kaga kwakwalwarsa za ta dauka amma in har mutum ya zo yi maka tambaya to abin duk da ka sani kaka ɓoye mishi haka suka ce a cikin ilimin usul la ya juzu ta akhirul bayani an waqatil haja bai halatta a jinkirtar da bayani daga sanda ake bukatar shi ba shi yasa bukhari ya ruwaito hadisi cikin kitabul ilmi sahabbai suka zo suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya daga hannu ya manzon Allah babana ya mutu yana jahiliya ba ma guje ne yana ina manzon Allah ya ce ubanka na wuta wani kuma ya manzon Allah ni ma nawa ya mutu a jahiliya yana ina manzon Allah ya ce kai ma naka na wuta wani ma ya zo ya manzon Allah nawa da ya mutu fa a jahiliya sai ya ce kai ma naka uban yana wuta to sai al'amarin ya nauyi sai manzon Allah ya nemi su habaici ya nemi su gatse yana saluni ma badalaku duk abin da kuke so dai ku tambaya su ca suke yi wai umarni ake basu habaici ne yace ku tambaya ku ta tambaya sai mutum ya zo ya manzon Allah kaza to da Umar ya ji dattawan nan suna neman su yawa a wuta fa sai ya zo yace ya manzon Allah a rufa mana asiri karatun nan a tsaya haka mun tuba mun bi manzon Allah mun bi Allah mun bi manzon Allah radina bil islami dinan wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula shikenan sai manzon Allah ya kwabe su akan haka haka wani ya zo ya tambayi manzon Allah yana cikin sahihu muslim ya manzon Allah babana ya mutu yana jahiliya yana ina sai manzon Allah ya ce yana wuta sai wannan mutumin kawai sai kuma ya ji abin ba daɗi kuma a ce ubana na wuta to uban waye ya tambaya ba kai ba ko kuwa ko haka siddan zuwa kai aka ce kai ubanka na wuta ubanka ya mutu shekaru hamsin da suka wuce ko talatin ka ci gaba da mishi addu'a ba wanda zai ce ka kai wa ubanka addu'a amma sai ka ce to ubanka ya mutu baya sallah baya azumi sai aka ce fasiki ne sai kuma ka je ya za a zagi ubana uban waye zage shi kai ka zage shi kun fahimta da kyau jama'a saboda haka ya manzon Allah to yanzu nan babana yana wuta to na kafa sai ya ce da ubana da ubanka duk suna wuta kuma duk inda ka je wuce kabarin wani mushriki ka tsaya kai mishi albishir da cewa dan wuta ne sai ce to ni fa na dauka wa kaina kajaga domin da ina zaune lafiya yanzu na ji babana na wuta hankali na tashi na biyu kuma duk inda na je zan wuce dole sai na tsaya tunda manzon Allah ya ce in yi albushir sai na tsaya na yi albushir kai okonko da ke cikin kabari manzon Allah ya ce kai dan wuta ne to yanzu kabari nawa zaka je wucewa an ka shiga inugu ko an ka shiga ƙasar arna misali kaga aiki ya same ka duk menene yake jan wannan at-tanattu ƙetare haddi wajen tambaya ka tambayi abin da zai amfane ka to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ku mu'mini ahir ku daina tambayar abubuwan da in aka bayyana muku za su bata muku rai wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum kun san kuma in kuka tambaya qur'ani na sauka za a amsa muku saboda haka daga waɗannan irin matsaloli da suka faru sai sahabbai sai suka natsu sai suka kame bakinsu wancan hadisi yana cikin muqaddima ta sahihu muslim haka al-imam tabarani ya rawaito shi da cikakkiyar riwaya ku karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'ah to wannan tambaya kenan duk abin da aka tambaye ka in ka sani wannan babu kwana ko in ka faɗa zai tada fitina ka faɗa dan waye ce a tambaye ka amma in ya zan ka zo za ka yi mutane wa'azi ko za ka karantar da su to shi kenan sai ka dubi me za ka karantar da su daidai da kwakwalwarsu daidai da iliminsu daidai da iliminsu a nan ne sayyidina ali ya ce haddisun nasa bima ya arifu ku bai wa mutane hadisan da za su iya fahimta a turiduna an yukazzibu rasulallah ko a turiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu kuna son a karyata Allah da manzon Allah ne don haka in ka je ka same su da gwargwadon yadda suke sai ka karantar da su karatu gwargwadon su amma har wani daga cikin su ya iya yin tambaya akan kaza to sai ka bashi ansa wannan tambayar da ya kar duk abin da ka sani ka faɗa shine malam ya ce to sai suka rinka fuskanto ni da tambaya ma'ana ba Muhammad Nasiru Dinal Albani bane ya tashi ya ce a cikin fiqh sunna akwai kuskure kaza akwai hadisi bai inganta ba ko shi dai yana cewa ne ku sai fiqh sunna ku rinka karantawa ku fa'idantu to kuma da an haɗu da malam malam matsala kaza da mai fiqh sunna yace yaya kenan hadisi kaza yaya sai yace fa kuntu ujibuhum anha bima a'lamuhu sai na rinka ba su amsa da abin da na sani iya abin da na sani shi nake gaya musu wa kathiran ma kana jawabu mukhalifan lima fil kitab so da dama sai zan ansa ta ta saba wa maganar da mai fiqh sunna ya faɗi a cikin fiqh sunnan shi faqad kuntu udha'ifu kathiran min ahadithihi domin so da dama na kasance ina raunana mafi yawancin hadisan da ke cikin littafin to hadisi kaza sai in ce mai rauni ne hadisi kaza sai in ce mai rauni ne wa ukhaddi'u adidan min masailihi kuma ina kuskurantar da da dama daga cikin mas'alolin mas'aloli da dama sai in ce kuskure ce فلما راى ذلك بعض الغيورين على فقه السنه والحريصين والحريصين على نشرها صحيحه بين صفوف الامه yayin da wasu daga cikin masu kishi game da fahimtar sunna abinda ake nufi da fahimtar sunna anan ba alami bane ba ba ala fiqh sunna ala kitabi fiqh sunna ba a yayin da wani daga cikin ko wasu daga cikin masu kishi game da suna son a fahimci sunna masu kwaɗayin a yaɗa ta ingantacciya a tsakanin sahun sahun safafen al'umma iqtaraha alayya an usajjila ma akhudhuhu ala alkitabi wa anshurhu bainan nas sai wani daga cikin irin waɗannan masu kwaɗayin sunna masu son ta yaɗu tana ingantacciya sai kawo min bukata cewa rinka rubuta abubuwan gyare-gyare da nake yi game da fiqh sunna rinka yaɗa shi ga mutane mana fa'atazartu an zalika awwal al'amri da farkon al'amarin da ya kawo bukatar sai na kawo hamzari na akan cewa babu lokaci ayyuka sun yi mini yawa da makamantan haka sun malamma ta karrara talabu fihi yayin da ainihin wato bukata ta yawa game da wannan aiki malam ya kamata abubuwan da kake faɗi na fiƙin sunnan nan gyare-gyaren nan ka tsaya ka rubuta mana su wa alaha bihi kathirun ghairuhu aka samu da yawa daga mutane waɗanda ba shi ba ma suka saka naci alaha naci ra'aitu annahu la budda min ijabati tilabatihim sai naga babu makawa akan amsawa abin da suke bukata to anan ya sa tilabatihim sai zama talabatihim to talabatihim kuma sai zama mai ɗalibansu to tilabatihim ɗin shine daidai kenan mun ga yadda albani ya kware da larabci ko ba fa balarabe bane iyaye da kakanni babu balarabe cikin dangantakar shi har kan makurar kakannin shi duk amma zuwa ya koya ko saboda haka kai ma limamin juma'a limamin idi mai wa'azin baki daya za ka yi wa albani raddi sai ka je ka koyi larabci sai mu gan raddinka da larabci to mun san da albani kake muhammad nasir dinar albani amma muka ji kane da hausa mun san da mu kake ko tunda mu ne muka faɗa da hausa shi bai taɓa magana da hausa ba bai jin ta ma to ashe in ka zo kana raddi da hausa ya kai kasan ya faɗi kaza tunda baka jin larabci ko ashe ba da shi kake ba da mu kake hausawa yan uwanka to sai ka yi mana mu amma shi san kololuwa ne ba ruwanka da shi inda gaske ne raddinka mu ga raddinka da me da larabci kama wani ahmad ne da ya buga a intanet yana raddi game da tarawihi raka'a takwas a yi aminin wutiri raka'a uku ta zama sha ɗaya yana raddi ga muhammad nasiruddin albani da turanci sai na ce ayya da da larabci kai sai a san da larab da albani kake amma da turanci mai yiwa wani ne ya faɗi maganar da turanci da sai kai wa wancan raddi amma ya kai kasancewa shi ya faɗi haka tun da kai baka jin larabci da sai ka rubuta da turanci yana nan mun yi printing out daga daga internet wa tahqiqi ragabatihim yace sai naga babu makawa kenan dole an amsa wa abin da suka nema in kuma tabbatar da abin da suka kwadaita daga gare ni lima fi zalika min khidmatin lil kitabi saboda yin wannan abin ne haka zai zama khidma ce ga wannan littafi balil fikrati allati yahmiluha ai ba ma wai hidima ga wannan littafi ba a irin tunanin sayyid sabiq irin wannan tunanin ma zai zan an yi wa tunanin hidima wannan tunani ne shine a yada fiqihu tare da ainihin dalilan shi a cikin jama'a ko to sai zama har irin wannan ainihin wato tunanin ma zai zan an yi wa hidima sannan sai ce wa yad'un nasa ilaiha da kuma irin ainihin wato wannan manufa da yake kiran mutane gare ta wace irin manufa ce menene tunanin sayyid sabit sai ce wa hiya jam'uhum alal kitabi was sunna shine tara musulmi hada kan musulmi akan alqur'ani da sunna wal qada'i alal khilafi wa bid'ati ta'assub lil mazahibi da kuma neman kawo ƙarshen saɓani da ainihin kwankwatse bid'ar ta'assubanci da mazhabi akwai bambanci tsakanin ta'assubanci da takalidanci takalidanci shine ka rufe idan ka kana bin wane ba ruwanka da dalili ko ba dalili kai dai kalawa na kalawa na duk abin da wane yace sai ka bi sai a ce kai muqallidin shi to in ka tsaya ana bala'i da kai kuma a wajen kare shi to shi yake kira ta'assubanci bambancin kenan takalidancin bi da wani zai ce da kai da limamin ka duk batattu ne ba ma za ka saurare shi ba kai dai kana bin limamin amma an aka ce da kai da limamin ka kun yi kuskure ka juyo kana bala'i to yanzu kana ta'assubanci kenan banda ta kalidanci jama'a an gane wannan da kyau yawwa shi yasa ku je ku samu littafin iqazu himami ulil absar liliqtida'i bi sayyidil muhajirin wal ansar wani littafi ne takaitaccen littafi wani bafulatani ne mutumin kasar sudan wanda nasba shi tana karewa ga sayyidina umar alfullani wannan bawan allah wanda ya rubuta littafin nan da kanshi muhammad nasiru dinil albani sai da ya tsara wa littafin a cikin sifatu sala a muqaddima motsa himmar masu basira game da ainihin koyi da shugaban muhajirai da ansar da kuma kashe ta asubanci wanda ya yadu a cikin birane da alƙaryu da kuma ƙoƙarin haɗe kan musulmi a bisa fahimta alƙur'ani da sunna littafi ne wanda yake shi da kanshi albani sai ya ce game da matsalar da littafin ke ɗauke da ita ɗaya ne babu kamar shi ka je ka same shi an gane wannan da kyau ko sai yake cewa kama sarraha fi muqaddimatihi kamar yadda shi mai fiqh sunna ya fito karare ya faɗa haka a shimfiɗa shi wannan quotation ne albani yayo ya yanko magana shi ce iktibasi ce shi yasa ko ga ya kewaye ta cikin kausi an gane manufar mai fiqh sunna ita ce hada mutane akan alqur'ani da sunna da kashe sabani da bid'ar kare mazhaba haka shi mai fiqh sunna mun karanta wannan muqaddima ba kuma ta ba karatun safe da ake yi wa ilawatan ala zalika malam muhammad nasiruddin albani ya ce ƙari akan haka asalin ilawa ɗan ɗibi wannan hausar kanawa ce ne maka kanawan ƙauye ma ɗan ɗibi ko ɗan tsibi idan ba kano ya sanya mangala dama da hagu ta cika ta jaki ko ta makamantan haka sai ya kawo wani ɗan ƙari a tsakiya kuma sai ya aza sai ya kira wannan ɗibi ko tsibi ilawa kenan shine ya zo cikin sahihul bukhari cikin ainihin kitabul jana'izi ku je ku samu ku karanta za ku ga sayyidina umar ya ce ainihin wato ayar da take cewa alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗanda in masifa ta same su mutuwa ne asarar dukiya gobara mai sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga Allah muke ga Allah za mu koma sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbi salatoci gafarori sun tabbata daga Allah zuwa ga waɗannan sai ya ce wa rahama to wa rahama ɗin nan fa sai ya ce to wannan ilawa ƙari ne an gane wannan sai ya ce ni'imal idilani wa ilawa madalla da a ce taiki ɓangaren jaki nan ya cika nan ya cika sannan wa ilawa ƙari to haka muhammad nasiruddin albani yake tunda kamar yadda muka faɗi ba balarabe ba ne koyo ya yi amma sai zan larabcin da ya koya larabcin salaf ne larabci ne irin na alkur'ani sai zan duk kalmar da zai faɗi a larabci sai ka samu akwai irinta a ƙur'ani ko hadisi ko kuma a wani ainihin larabci daga cikin larabcin magabata domin waɗannan wuraren ya bi nan ya koya to tun da anan ya koya to in magana ta tashi irin wannan yake shi yasa da yazo ya rubuta littafin shi yasa mishi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffar sallar annabi tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ka annaka taraha kamar kana ganinta sai wani dan bid'a wani mai bin dariƙa yana jin haushin Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai tashi sai ya ce ai wannan kuskure ne ka annaka taraha sai dai ka annaka tanzuru ilaiha sai albani ya ce oho in kuskure ne ba ni ne ba annabi ne ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli annabi ne ya ce ra'aitumuni dan haka wannan kalmar na ɗauko na mai da ita tara to in kuskure ne to annabi ne yayi to haka mu dama muke salafiya in muka faɗa abu in ka ce kaza sai mu durƙusa in jifa ne kai ka san da zai wuce to in ya wuce gaba to kayan ridda jama'a mun gano wannan da kyau shi yasa ka yi taka tsantsan mu in kana jin haushin mu zagi yadda kake so amma in muka ce kaza annabi ya ce in ka ce kaza sai mu sai mu baka kai da annabi din mu ba za mu iya wannan rigimar ba mun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ya ce wa ilawatan ala zalika ƙari akan haka fafihi tanzihul lil kitabi kuma in aka yi wannan aikin zai zama an tsarkake littafin mimma waqa fihi min al akhta'il fiqhiyya na daga kurakuran fiqhu da suka faru a ciki wal ahadith dha'ifa da kuma ainihin wal ahadith dha'ifa da kuma hadisai masu rauni allati yatanafa wujudaha ma'a fiqhi sunna waɗanda lallai ba zai yiwu a ce ga hadisai masu rauni ga matsaloli na kuskure to tafiyar ba za ta yiwu tare da ainihin tsarin fahimtar sunna ba ko zai yiwu a ce ana fahimtar sunna tare da hadisai masu rauni jama'a mun gane shi yasa an kace za ka yi aiki da sunna sai kuma tatacciyar sunnar in ka ɗibo kowace irin mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ka ɗiba ka ce duk za ka yi aiki da ita sai ya zama kuma sai sunnar sai ta bindiga dan haka dole ne in ana son fiqhu sunna fahimta sunna ya tabbata sai an gyara matsaloli a ƙarƙashin ka'idojin usul fiqh da qawaidul fiqhiyya sai an gyara hadisan a ƙarƙashin ka'idojin usulul hadith sai ce wa bihadha akunu qad haqqaqtu shay'an min ar-raghbati allati kana abdaha lit-tarafaini ahadu ikhwanina lamma dhahaba ila misr yace to a wannan irin abu in nayi sai in kasance na tabbatar da wata manufa daga cikin abubuwan da yan uwa da bangare guda na daga bangarori biyu da suka yi ta kawo min bukatu sai ya zanna tabbatar musu da wannan kenan insha Allah wato ku duba maga, wannan maganar sai in ka san abin da albani yake nufi zaka gane ta wasu suka ce ala gafarta malam abin da muke so ka yi wannan littafi na fiqh sunna ka bi ka tace mana hadisan nan da matsalolin su ne waɗanda kuka ji ɓangare na farko kenan ɓangare na biyu bai bayyana su a nan ba su ne suka ce mu muna ganin tun farko ka yi ƙoƙarin ka rubuta mana naka na kanka wanda kawai zai zama tun farko ma shi za a gina shi a bisa waɗannan ƙa'idoji ne don haka sai zan daga ƙarshe ba za a same shi da matsala ba to sai ya ce in na tsaya na gyara fiƙihu sunna na tsarkake shi daga hadisan nan masu rauni na gyara matsalolin sai ya zan wa biha za a kunu kad haƙaƙtu shay'an minar ragaba sai ya zan na tabbatar da wata buƙata kenan da aka kawo kwaɗayinta allati kana abdaha ko wadda yake shi ainihin sayidu sabik ya bayyana allati kana abdaha littarafai ne ahadu ikhwanina wadda ainihin wato wasu daga cikin 'yan uwanmu suka ainihin bayyana ta to sai zan na biya wa bangare guda daga cikin bangarorin nan bukatunsu kenan lamma zahaba ila misra yayin da shi wannan dan uwa ya tafi zuwa ga kasar masar wancan da aka aika zuwa kasar masar ya kai wa sayidu sabik waccan bukatar an gane ko kun ga an kawo wannan bukata ta a gyara fiqh sunna ko to in aka gyara fiqh sunnan sai ya zama wannan ainihin wato bukata an tabbatar da ita kenan mecece wahiyar ta'awunu ala sabilil fikrati mazkura shine taimakawa wajen gyara wancan tafarki wanda aka ambata an kasbin wa qurbin ya zama an gyara wannan ainihin wato fikira an gyara wannan hanya daga ainihin wato samun kanta a halin gata ta zama tana da ainihin kusanci amma kuma gata tana da wahalar bi ga hanya mai kusancin bi yanzu za ka buɗe kaga an ce Allah ya ce annabi ya ce sai kuma a ce amma matsalar ba haka ba ne kaga ga kusancin bi ga, ga matsala ko to sai zan an gyara wannan hanya kenan walakin hala duna zalika iddatu asbab yace sai dai kuma wasu matsaloli da dama wasu sabubba da dama su suka sha makance ni ban samu damar kaiwa ga wannan ainihin bukata ba ahammuha na daga cikin mafi muhimmanci daga cikin waɗannan matsaloli wato kamar yadda aka nema a lokacin a gyara littafin fiqh sunna gaba ɗayan shi waɗannan ɓangaren kenan a gyara littafin fiqh sunna gaba ɗayan shi to in aka yi haka zai zama an tace wa al'umma kenan an taimake su ko to amma me yasa malam ba zai samu damar tace littafin gaba ɗaya a wancan lokacin fa yake magana menene yasa sai ya ce akwai sabubba da dama amma na daga cikin mafi muhimmancin sabubba sai ya ce bu'ududdari bu'ududdari nisan ƙasa daga ƙasar siriya da albani yake zuwa ƙasar masar da sai sabi yake kafin ya samo sauran kofin to wurin ya yi nisa a wancan lokacin fa wata azurul liqa sannan da wahalar saduwa abu ne mai wahala a haɗu da juna sai ce fa'iz qad fatani zalika yayin da ya zama wannan ainihin kaiwa ga wannan manufar ta kubuce mini fala aqalla min at-ta'awuni fiha an bu'd duk da nisan to dai bazan gaza daga in samu wani gudunmawa wata wata gudunmawa ko wani taimako da zan yi ba li'annahu kama qila domin kamar yadda masu iya magana suka ce ne ma la yudriku kulluhu la yutraku julluhu ma la yudriku kulluhu ma la yudraku kulluhu abinda ba za a riske shi gaba ɗayan shi ba to la yutraku julluhu ba kuma za a bar shi gaba ɗaya ba tunda dai har ba za a samu damar yin aikin gaba ɗaya ba to ba za a ce a bar shi ainihin gaba ɗaya ba bari a yi abin da ya sauƙaƙa a yanzu ko kun fahimta jama'a don haka sai ya haƙaƙa iya juzu'an da ke hannun shi a wannan lokacin su ne juzu'ai uku waɗanda in ka dubi tamamul minna yana ɗauke da waɗannan juzu'ai uku a ƙananan juzu'ai ɗin su ne za ka ga kashi uku bisa hudu na mujalladin farko na fiƙihu sunna babban da ke hannunka waɗanda aka mayar manya-manya to albani ya haƙaƙa kashi uku bisa hudu kenan abin da ya rage kawai ya haƙaƙa a cikin mujalladin farko wannan babban da ke hannunka shine babin aikin hajji za ka ga tun daga farkon fiƙin suna har zuwa babin azumi za ga ya haƙaƙa shi to me ya rage babin aikin hajji shine ainihin bai tattauna a kai ba ya ce to tun da dai ba a samu damar duka ba to shi kenan kaga sai ya cike da wannan maganar karin magana ko karin magana al'amari ne na ilmi na al'adam gaje ka samu littafin majma'ul amsal na al'imamul maidani za ka yi ta ganin karin maganganu karin yaya laraba ke kar duk wata karin magana sai a gaya maka fasara ta kuma a gaya maka wai ma me ya kawo ta za ka ji bahaushe na cewa ai ni sai ne kunan bakin wake to kunan bakin waken nan salon magana ce to in ka tambaya sai a ce ai wani tsohon sarkin katsina ne yake da wani bawa wai shi bawan sunan shi bakin wake sunan bawan kenan bakin wake to wata rana kawai da aka sa ko ya ɗauko wani ne ko ya ɗauko sarki ne ko dai makamancin haka ya ɗauko wani aka yana tafiya to shi kenan sai ga tutun daga wuta an hura ga dangadan sai da shi da wanda ya ɗauko ɗin sai jefa su cikin wuta gaba ɗaya sai suka ƙone to shi ne sai ka ji bahaushe ya ce sai ne kunan bakin wake wato ka ƙona kanka dan ka ƙona wani shi bakin waken nan ba wake wannan da ake miya da shi ba a sunan bawa ne sunan shi kenan bakin wake shi ne je kifa wanda yake ɗauke da shi a wuta shi ma kuma ya saka kan shi ya ƙone sai bahaushe shi kenan karin magana ya taso daga katsina sai kuma ya yaɗa ƙasa hausa to sai ka ji in ka samu littafin majma'ul amsal littafi ne mujalladi biyu al-imam al-maidani yayi shi ya rasu yau kamar shekaru 900 da suka wuce babban malami ne sai yana bayanin karin magana kowace ga sababinta ga ma'anarta ga sababinta ga ma'anarta misali sai ka ji larabawa suna cewa ramadni bida'iha wan sallat ta harbe ni da gubarta ta silale me yake wannan karin maganar aka ce asali wai wata ce take da kishiya kishiyoyi a jahiliya sai suna gaya mata bakan magana sai su zage ta sai su zage ta duk irin zagin da suke mata sai ta tattara in uwarta ta zo ai in kin ji kishiyoyi sun ce kaza sun ce kaza sai ta ce musu ta ce wa yarta daga yau idan kishiyoyi suka ce miki kaza abin da suke gaya miki nan ɗauko ki zage su da shi sun saba suna zagin ki yar matsiyata yar matsiyata to ran da aka fara fada kafin su ce miki yar matsiyata isauri ke ki ce musu yar matsiyata to shikenan da ta fada musu haka sai suka ce ramatni bida'iha wan sallat ta harbe ni da gubar ta baki ake wa wannan zagin ba ta harbe ni ta sulale wai dan ka a samu zagin ta yau te haka ko kun gane to aikin da littafin yake kenan littafi ne na adab karin maganganu ne a ciki ka je ka same shi majma'ul amsal matattarar karin magana ko salon magana shi yasa aikin aiki ne ba to sai ce falamma sharaha Allahu lidhalika sadri malam yace yayin da Allah madaukakin sarki ya haskaka kirjina akan wannan aiki watma'anna lahu qalbi zuciyata kuma ta samu natsuwa akan yin wannan aiki shara'atu fi qira'ati ma sadara min ajza'il kitabi sai na fara karanta juz'an littafin fiqh sunna waɗanda suka fito qira'ata im'anin wa tadabburin qira'a ta natsuwa da kuma lura ba wai kana karantawa ne marmaza marmaza bari ka gane kuskuren shi ba a karantawa ɗaya bayan ɗaya dalla dalla filla filla shi yasa zaka ga wani lokacin har gurin ɗigo sai ka je wa mai fiƙihu sunna gyara wani lokacin haurin wasali mai fiƙihu sunna ya sa hamnatu sai albani ya ce a himnatu ne kasara ce ba ha ba ne hi ne sai ce fakuntu kullama ta bayyana li minhu shay'un yastahiqqu dhikrahu wa tanbiha alaihi sajjaltuhu indi wa allaqtuhu fi wuraiqati ya ce ina nan ina cikin karatu din nan duk sanda na zo wuce wani abu sai ya bayyana gare ni cewa wannan abu ya cancanta ainihin in yi magana a kan shi in yi faɗakarwa sai in rubuta shi a wurina sai in yi ta'aliki a cikin 'yan takadduna kun gane da haka ya rinka yin wannan ta'alikin shi yasa aikin aiki ne jama'a ba wai aiki ne wanda yake za ka yi kawai kana neman ya za ka yi kai dai ka gane cewa mai fiƙi sunna ya a'a za ka yi ne don Allah yana cikin karantawa in ya ga wannan gurin yana buƙatar gyara sai ya rubuta gurin tukuna ba wai gyaran zai a sai ya rubuta magana tukuna sannan sai ainihin ta'alikin akai sai ce fi wuraikati a 'yan takadduna tasgiri ko fama anin haitu min at-ta'liqi alaiha hatta ta'akkada ladayya darurata ma sana'atu ya ce wallahi tun kafin in gama ta'aliƙin juz'an da ke wurina sai na gane lallai fa dole ne ma ashe aikin nan wato sai da ya shiga cikin aikin sai ga ashe ma aikin nan mu yadda muke tunani ma al'amarin ma ya fi haka ashe dole ne ma mu tsaya ma mai wannan aikin sai ce zalika abin da ya sa kuwa li'annani waqaftu fiha ba'da hadhihi dirasa ala akhta'in kathira bayan da na bi na darasi littafin na karanta littafin sai na haɗu da kurakurai masu yawa ba'adha muhimmatun jidda ya ce wasu daga cikin ainihin wato ba'adha muhimmatin jidda wasu daga cikin kurakuran sai zan suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske ma kuntu atasawwaru wujudaha fiha ban taba tunanin cewa ma za a samu irin waɗannan kurakuran a cikin littafin fiqh sunna ba sai ce walidhalika fa inni ra'aitu annahu la budda min bayaniha to daga nan ne fa sai naga to ba makawa dole in tsaya in bayyana irin waɗannan kurakurai wa qad waffaqa Allahu lidhalika wa lahul hamdu wal minna kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mini samun damar yin haka godiya ta tabbata ga Allah kuma baiwa ta Allah ce na gode wa Allah wannan baiwar ba ni ne wa kaina ba Allah ne ya mini jama'a mun gane wannan da kyau sai ce wa la'alla min alfa'idata an ushira ila nau'i tilkal akhta'i bi suratin mujmala me yiwa yana daga cikin abu mai fa'ida in yi nuni zuwa ga nau'i nau'i na irin waɗancan kurakurai a jimillancen su a jimillance ina ga yana da fa'ida ba wai a yanzu ba zai iya yiwa a ce maka ga kurakuran ba dan zaka haɗu da su a cikin littafin ko amma kurakuran na hadisi ne na fikihu na larabci na tarkibi na shine da yace yana ganin yana da kyau ya kawo maka su a jimillance a dunkule li ya'khudha al-qari'u anha fikratan amma domin mai karatu ya samu fahimta dunkulalliya shin menene ake son gyare-gyaren akan fikihu sunna in ka fito kace an soke fikihu sunna gaba ɗaya kai ma bakinka an soke shi amma faɗi abubuwan a jimillance gyara misali yanzu a ce kana da tsohon babur wajen shekara ashirin ba a gyara shi ba sai aka ɗauko shi sai aka kai wa bakanike sai bakanike zo ya ce ranka ya daɗe duk komai ya mutu sai a ce kai mahaukaci ne da Allah ta ya za a ce komai ya mutu gaba ɗaya ina haka za ta yiwu sai a ce gyare-gyaren ana ganin za su koma ɓangare kaza da ɓangare kaza tayoyi da tif sun mutu kaza ya mutu kaza ya mutu shikenan yanzu kaga a jimillance kai mai babur ka san jimillar abin da ke damun babur ɗinka to yanzu da malam ya gama nazari ya gama gyare-gyare a jimillance menene ya gano mana matsalolin fiqh sunna sai ya ce fa aqulu sai ce fa tabayyana lahu fa tatabayyanu lahu ahamiyatu hadha ta'liq daga waɗannan jimillar kurakuran da zan bayyana mai karatu zai ainihin wato gane sai muhimmancin wannan ta'alikin ya bayyana gare shi sai ka gane muhimmancin wannan aikin abin da na gaya wani malami kenan a garin nan yana da matukar son fiqhu sunna sai na ce mishi ga tamamul minna albani yayi ya kamata ka yi nazari sai ya ce ai da dadewa wani abokin shi ya aiko mishi da kofi na ce to kai nazari ya ce a'a na ce da sai ka karanta in ka karanta zaka ga muhimmancin ta'alikin nan shin yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci amma yanzu kawai dan raddul azhan na malam bakar gumi kai ka riga ka yadda da malam bakar gumi sai aka ce ga wani mutum daga wata ƙasa ko daga wani gari yayi gyare gyare sai ka saurara ko ka karanta ka ji gyare gyaren me yiwa haka ne abin ba an fa'idantu ba me yiwa ba haka bane sai ku koma ku bashi ansa in ko ka ce kai ba za ka karanta ba kai ka riga ka gamsu to in shirme ne fa abin da kake akai in kuma shine yanzu yayi shirme sai je ya ci gaba da yada shirme kenan yana kwashe kafarka shi yasa sai malam ya ce mai yiwa in na bayyana nau'in kurakuran a jimillance to mai karatu zai iya gano muhimmancin wannan aikin da ne fa aqulu sai in ce yumkin hasru hadhihi al-akhta hasru hadhihi al-akhta'i ala wajhi at-taqrib fi ma yali yace ina ganin abu ne mai yiwa in kididdige ko tsididdigewar waɗannan kurakurai ta fuskokin kusantar da magana sai in ce ga su a takaice don ka kusanci fahimta abin da ake so ga su kama haka awwalan na farko a hadithu kathira sakatal mu'allifu alaiha wa hiya da'ifa akwai hadisai da dama wanda mai fiqh sunna yayi shiru akan su alhali hadisai ne masu rauni thaniyan na biyu a hadithu ukhra qawwaha wa hiya inda tahqiqi wahiya akwai hadisan da mai fiqh sunna ya tattaro su ya tattaro su sai ya hada su sai suka haɗa ƙarfi da ƙarfi sai ce suna da ƙarfi a halin in aka koma aka tace gaskiya sai a gane rauninsu ya kai matuƙa ba za su iya taimakawa junansu ba thalithan na uku a hadithu da'afaha wa hiya sahihatun aulaha asani da ukhra sahiha akwai hadisai masu rauni waɗanda ainihin wato shi akwai hadisai da mai fiƙi sunna ya raunana su a halin su hadisan ingantattu ne ko kuma suna da isnadodi daban-daban sai zan fiƙin sunna isnadin da ya kawo sai raunana hadisin sai malam ya ce wannan isnadin da ka kawo shine mai rauni amma akwai wasu hanyoyin daban akwai wasu isnadojin daban waɗanda sun tabbata suna da inganci rabi'an na hudu a hadisu yansibu hali ghairi sahihaini akwai hadisan da mai fiƙin sunna yake danganta su ba ga bukhari da muslim ba wahiya fihi ma alhali suna cikin bukhari da muslim au fi ahadihima ko kuma suna cikin ɗaya daga cikin bukhari da muslim to wannan kuma laifi ne a wurin malaman hadisi bukhari da muslim sun ruwaito hadisi sai kuma ka ce abu dauda ya ruwaito ba kai dole sai ka ce asali yana cikin bukhari in ba haka ba sai a kama ka da laifi ko kuma yana ɗaya daga cikin su a hali sai kuma ka ga ya danganta ga wani littafin daban khamisan na biyar أحاديث يعزوها لأحد الصحيحين وغيرها ولا أصل لها فيهما akwai hadisan da yake danganta su da ɗaya daga cikin bukhari da muslim ko yace bukhari da muslim ko yace bukhari ko yace muslim sai ya zama babu asali waɗannan hadisai ba su da asali cikin ainihin bukhari da muslim sadisan na shida ahadithu yuriduha wala wujuda laha fi shay'in min kutubis sunnah akwai hadisa ma da mai fiƙi sunna yake kawo su kacokam sai zama ma babu su a cikin littattafan sunna tatsuniya ce kawai sabi'an na bakwai sauƙul hadisi min tariƙi sahabiyin yusammihi bi riwayati jama'atin min almuhaddithina sai ya koro hadisi ta hanyar wani sahabi ya ambaci sunan sahabin misali ya ce abu huraira sai kuma ya faɗi riwayar malaman hadisi kamar ya ce bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisin daga abu huraira wa huwa inda ba'dihim sai ya zama wannan hadisin ba a wurin dukkan malaman ne ba dukkan su suka ruwaito shi daga abu huraira ba a wurin wasu daga cikin malaman an sahabiyyan akhar daga wani sahabin suka ruwaito au akthar ko kuma ma fiye da sahabi daya kai malaman hadisi malam yadda ka san wanzamai haka suke kwakular abubuwa ɗaya bayan ɗaya ma'ana hadisin nan aisha ta ruwaito abu huraira ya ruwaito sai ya zan mai fiƙin sunna in ya zo sai ce bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da musnadul imam ahmad sun ruwaito daga abu huraira sai malam ya ce a'a bukhari da muslim da ahmad da abu dauda su ne suka ruwaito daga ainihin abu huraira amma da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja sun ruwaito ne daga aisha har wannan ma sai an tsaya an gyara sai an yi labur ɗin shi jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa aikin aiki ne in kana shiga irin wannan kai ka san kafin ka kai karatun da zaka fara rubuta littafi da wahala in ba haka ba kai ma sai an zo an yi maka tamamul minna wata ran kai ba tamamul minna ma ya kamata a yi maka ba sai dai a yi maka al-isaba fi mastar rakatu aisha ala sahaba kai sai dai a ci gyaran ka dungurungun Allah ya kiyaye faminan na takwas azuhu azuhu al-hadisi azuhul haditha limukharrijihi sakitan alaihi sai ya fitar da hadisi ya danganta shi ga wani da ya fitar da hadisin amma sai ya shiru ba zai ce komai akan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ma anna mukharrijihi alladhi nasabahu ilaihi aqabahu bima yaqdahu fi sihhatihi ya fitar da hadisin da malamin da ya ruwaito hadisin shi ya soki hadisin kamar Abu Dauda sai zan Abu Dauda shi da kanshi ya soki hadisin ko Tirmidhi shi sai da sabiq in yazo sai ya fitar da hadisin ba tare da shi ya yi magana akan hadisin ba sai ya shiru ba kuma tare da ya ɗauko maganar da asalin wanda ya ruwaito hadisin ya ba sai ya ja baki ya shiru biyu babu kenan shi bai bar maganar mai littafin ba shi kuma bai faɗi tashi ba tasi an na tara adamu tatabbu'ihi dillatal masail rashin bibiyar shiga dalilan matsaloli wata matsalar ga ta gaskiya ce amma ba zai tsaya ya bi mai dalilanta ba sai je ya samo mata dalilan da ya wike sai su zan ba haka ba don haka fa kathiran ma ya suƙul masa'ila duna dalilin yu'ayyiduha so da dama yakan kawo matsaloli ba tare da ya kawo dalilan da za su karfafi wannan maganar ba wa ahyanan yahtajju laha bil qiyas wani lokacin ma ya kawo matsala sai ya ainihin kafa mata hujja cewa qiyasi ne hujjarta ma annahu yujadu fiha hadithun sahihun tare da cewa ana iya samun hadisi ingantacce akai wa taratan yastadillu bil umum wani lokacin kuma sai ya hujja da umumi wa fiha dalilun khas a halin akwai dalili na musamman to game da wannan matsalar ni gaskiya abin da nake kara mai fikin sunna da shi shine iya karatun shi kenan to tunda albani ya fi shi karatu shine sai gano haka shi iyakar karatun shi sai ga wannan matsalar kiyasi ne dalilinta to su kuma su albani sun yi nutso a cikin teku sun fito to saboda haka da kifi da gwalagwalai da jauhari duk sun samu to sai ya zama abin da shi mai fikin sunna ya kafa hujja sai ya zama matsalar gaskiya ce hujjar da ya kawo gaskiya ce amma sai a ce ba ita ya kamata ba kafin ita akwai wadda ta fi ta karfi to iya karatun shi ne to kaga daga nan zaka gane ashe in zaka yi rubutu ka bari ka goge tukuna ka bari yanzu ga irin waɗannan malamin shekara 900 da mutuwa malam mai sharhu sunna kana ganin har yanzu malamai har yanzu an kasa aka da shi yana nan a tsaye har yanzu akan takalman shi to amma kai sai zan ka rubuta littafi yan islamiyya ka sai su ce malam wasalin nan ba daidai bane kuma sai ka to ba goma ka soke abin ka ba a zauna lafiya shi yasa ku gane matsalar rubuta littafi in ka rubuta littafi kana magana da mutanen zamanin ka ne kana magana da kuma waɗanda za su zo bayan ka sai ka tsaya ka ga shin abin da kake magana akai kana da cikakkiyar masaniya akai karkarin ka auna ilimin ka da iya waɗanda ka sani ko iliminka da iya mutanen zamaninka ko iliminka da iya mutanen garinku ka rinka tunani kana magana ne da duniya gaba daya amma duk sanda kake ga haba duk malaman ƙauyen ku kafi su duk mutanen zamaninka kafi su auna kanka da ma'aunin ilimi gaba daya dan kawai kayi karatun boko primary 6 duk ƙauyen ba wanda ya taba shiga boko shikenan sai ka ce to mu kuma me zamu da boko ai mun gama boko in dai bokon duniya ne mun gama shi to ka zama mahaukaci domin kana auna kanka ne da mutanen ƙauyen ku waɗanda wani bai taɓa ganin firamare ba in ya ga firamare sai ce gidan bature ne wannan ka gani to in ka shiga cikin waɗannan kana ga kayi sakandare sai ka ce kai ɗan boko ne amma in ka fito cikin bariki sai ka ga ga profesa ga dokta ga wane ne to sai ka auna kanka da wannan to wannan sai ya sa ka fara tunanin anya zai iya yiwa kai ɗinnan ka ce za ka rubuta littafi akan english grammar primary 6 fa amma a ƙauye ne fa sai kaga zaka iya rubutawa wallahi da wannan muke jan hankalin mutane masu zangayin rubutu din nan in ka san baka cancanta kai rubutu ba kar kai rubuta littafi ba karamin aiki bane amma ku je kasuwa ku gani ku je yan littattafai ku gani sai ga kawai mutum ya rubuta littafi gashi nan wani da hausar boko wani da larabci duk kurakurai kuma dan zangayi ya ce zai wasalce ko kuma wasu sun ɗauka wai abin wai sata ake kaje ka samu littafin wani kaɗan shashare kaɗan shashare akwai malamai masu bincike wanda suna duba sai ta ya wannan nawa ne ka sata ba haka aka yi suyudi ba ya rubuta littafai da dama da ya an abin nan sai a ce ayya wannan ai nawa ne ya dan share ya dan yi panel beating kawai shi ke ne mai da shi na shi ka bari ka ga za ka iya rubuta naka kuma kana magana a cikin taƙiƙi gadan-gadan kake maganan nan yadda in an kai an komo ba a ce yadda ba za ka yi kuskure ba ba wanda bai kuskure ba annabi ba amma ka fara samun yaƙini tukuna ka samu cewa kai kanka kana da ilmul yaƙin kana da haƙul yaƙin kana da ainul yaƙin sai ka yi rubutu akan haka amma ka je ka yi rubutu a kai kai kanka saboda ka san baka da tabbas sai ka ce na duba mu to da ya duba maka gwamma ce koya maka karatu ran da ka kware ka zama malami sai ka rubuta Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa ashiran na goma adam istiqsa'ihi masail al-fasli mithl al-aghsal al-mustahabba wa nahwiha yace rashin kwararo mas'alolin da ke karkashin fasli in yace fasli akan kaza sai zan akwai mas'alolin da ya kamata ya tattauna akai amma bai magana akan su ba kamar misali da yazo babi akan ainihin wanka wankan da yake mustahabbi sai zan akwai wanka da yawa waɗanda nau'in irin wannan wankan mustahabbi ne da dama bai kawo ba sai ce wani hauya da makamancin matsaloli irin wannan wato sanda za ka yi rubutu abin da ake so da farko ka san akan me za ka yi rubutu sai ka zauna ka tsara abubuwan da za ka yi magana a kai kana son za ka yi littafi ne na fiƙihu za ka yi magana farillan alwala sunnonin alwala makaruhan alwala to kowanne sai ka tsaya kayi nazari ba wai a gurguje a gurguje ka yi ka gama yau wai ai a wuni ɗaya ka rubuta littafi manyan malamai ne suke wannan aikin kai dan dagaji ka bari ka je kai karatu tukuna wallahi waɗannan maganganun muna faɗi da dama daga cikin masu rubuce-rubuce sai suke ga wai ko hassada muke musu ko menene wallahi tallahi ku je ku yi karatu malamai da dama wasu sun rubuta littafai wallahi wani malamin da zai dawo duniya yanzu shi da kanshi zai soke littafin shi bari muku misali al'imamu ibn adiyyin aljurjani mai littafin alkamil fi fa'in rijal littafi ne mujalladi takwas duk da fi rasa shi game da tarihin malaman hadisi masu rauni da waɗanda aka raunata su a halin ba su cancanci rauni ba ibn adiyyin aljurjani ba balarabe ba ne mutumin ƙasar jurjana ce yana da yare a bakin shi sai ya je ya koyi ilimi ne da yaransu da yaransu ya koyi ilimin hadisi da ya tashi sai ya koma kuma zai yi rubutu da larabci sai ya rubuta littafi alkamilu fi du'afa'ir rijal cikakken littafi mai gamsassun bayanai game da mazaje masu rauni sai ya zan duk wata ka'ida ta nahau ba wadda ba a kama shi an ci gyaran shi ba kowane mujalladi ƙarshen mujalladin sai ka ji an ce al-akhta'ul lughawiyya fi hadha mujallad kurakuran larabci da ke cikin wannan mujalladin sai ka ji mudafun wa mudafun ilaihi sai ya tarkibin shi a sifa ainihin na'ati wal man'ut kitabun lahi sai ce alkitabun lahi misali yau wajen shekarar shi dubu ɗaya da rasuwa haka yanzu kai ma da hausa ake koya maka karatu inda hausa ne zaka ji kana ta wa'azi zaka ji kana ta jawabi gwada ka gani wannan wa'azin da kake awa biyu ko awa uku ka ne zaka iya da larabci ba za ka iya da larabci shine za ka rubuta littafin da za ka yi magana wajen awa ɗari da larabci ka bari kai karatu mana jama'a mun gane wannan wani ya rubuta littafi a ƙasar masar yana sukan shari'ar musulunci a ƙasar masar kishk malam abdulhamid kishk ya zo zai mai raddi sai ce subhanallahi yaktubu risala wala ya'rifu bimadha yurfa'u al-musanna wa bimadha yunsabu wa yujarru sai ce al-musanna turfa'u bil alif wa tunsabu wa tujarru bil ya haka yayi ta bayanai yana ta nakadin ainihin wannan littafi a cikin kasadi ina nan da kasadi ya kace kace da littafin yace nawo ma baka iya ba tukuna balle ka soki shari'ar musulunci je ka iya larabcin tukuna sannan a gane da larabci kake magana ko da gwaranci ma'ana nahawun islamiyya ma bai iya ba nahawun islamiyya baka san menene ake wa suna guda biyu ainihin rufa'a da shi ko jarra ko nasba ba shin sallaitu raka'atal fajiri ko raka'atainil fajiri ko raka'atayil fajiri ko raka'atal fajiri wanne ne daidai cikin hudun nan sallaitu raka'atanil fajiri ko raka'atainil fajiri ko raka'atayil fajiri ko raka'atal fajiri baka iya wannan ba wallahi ka je a fara koya maka kawaidi tun daga farkon fiqhu larabci kuma a fara tun daga huruful hijaiyya to irin waɗannan matsalolin sai ka ga mutum ya ce katabal musulmina katabal musulmina saboda shirme da bankaura ba wai katabal musulmuna ba to babu shakka wallahi jama'a rubutu a cikin ilimi wallahi matsala ce mai wahala shi yasa in kai ka san muhimmancin wannan za ka san muhimmancin malamai da suka yi rubuce-rubuce ɗin amma baka san wannan ba sai ka ga to me littafi kai ma za ka iya rubutawa ya sa sai ka ji mutum ya ce wai yana nan yana rubuta littafi sai in kalle shi kawai sai in ce sannu Allah ya saka da alheri yana nan yana rubuta littafi rubuta littafi rubuta littafi yana da wahala wallahi ka je ka yi karatu ka dandaki kai kanka ka zama karatu tukuna kai kanka hatta tasira anta da kanka kai kanka karatu ne to sannan sai ka je ka yi rubutu amma kawai malam ka dan je ka karanta abu da yaranka ka ga yana da saukin sarrafa da yaranka sai ka dauka kuma mai sauki ne ka sarrafa shi haka Allah kiyaye ibnu adiyin ne muku misali da shi ku je ku dauki littafin shi al-kamil fi du'afa'ir rijal ko ba a ce maka da kuskure ba in kai kai islamiya kai na hawu na hawul wadi na daya kana fara karanta zaka ga jumlolin na rikicewa sai ka ce to wannan yaya kuma aka yi ne Allah ya kiyaye kuma ba wai wata nuska bace aka samu wani ya kwafe ta da kuskure a'a asalin rubutun hannun shi ne aka je aka ga haka asalin rubutun hannun shi ne gashi nan sai a ga kawai inda zai ce ra'aitu muslimaini sai ya ce ra'aitu muslimani gashi rubutun hannun shi sai sa alubakin musulmani to manil fa'il wa manil maf'ul bihi kuma gashi malami duk duniya an je shi amma ga nahawu kuma ya samu kanshi a matsala yasa ka je kai karatu tukuna abin da yake damun ka sai ka ce kana son zaka kai dan baka san littattafan da musulunci yake da su bane wai ai babu littafi akan kaza kai haka san littattafai ne ka taba ganin library kai tunda kake na musulunci dan ka ga littafi kawai kanta uku kamar kamar boka ko kamar pasto shikenan sai ka ce ai duk na bincike littattafan daki na har guda nawa kake da su littattafai kamar na tsubu kwaya uku kwaya hudu kwaya biyar shikenan wai duk ka bincike littattafan dakin ka dubu nawa ne ga maktabatu zahiriya library ne na zahiriya babu wani littafi wanda ya kai ya kawo a musulunci wanda babu shi amma sai ka je ka bincika ka bincika sai ka nemi wani littafin kuma sai ka rasa amma kai kawai ka dan tare yakanta guda haka shi yasa za ku ga waɗannan yan boko inda za ku tsaya ku yi modernizing karatun musulunci yan boko nan da ke rena malamai sai sun daina sai ka ga professor yan katta shi ba su wuce littattafai guda talatin ba ya shaƙe wuyan shi da na kitayi wai professor ne wannan akan me akan political science ko akan menene science ko akan menene ana prof yana wani yes ya sa wani bakin gilashi na ƙarya da munafunci duk sai ka ga wai dan library kenan kanta biyu duk da haka ake profesancin shi yasa ku je ku yi karatu musulunci ya fi duk wani ilimi duk wani nau'i karatu da yawan ilimi dan kaga kawai kayi dan digirin ka na farko ko kayi digirin ka na biyu ka dan rubuta thesis ko ka samu first class kar ka dauka fa shikenan abu ne mai sauki kuma zaka yi rubutu a cikin musulunci wallahi yana da wahala yana da wahala malam Allah ya shiryar da mu amma wani lokacin wai da shekaru kake aunawa in ka auna ai an ce Imam Malik ya zama malami tun yana shekara 22 kai sai ga ai yanzu shekara ka 32 ka girmi Imam Malik da shekara biyu har yanzu baka da shekara goma har yanzu baka rubuta littafi ba wallahi tsakanin kai da Maliku Maliku ne ke shekara 22 kai kwa 32 babu ne duka ba karatun ba shekaru dan duk a shirme ka kare shekarun naka Allah ya shiryar da mu alhadiya ashara mas'ala ta ainihin wato goma sha ɗaya iraduhu fil mas'alatil wahida a kawalan muta'arida duna an yurajjiha ihdaha al-ukhra kwararo wadda mai fiƙin sunna yake yi akan matsala ɗaya sai gangaro ya kwararo da maganganu masu karo da juna wane ya ce kaza haram wane kuma ya ce kaza ɗin nan halal sai ya tafi ya barka ba tare da ya karkatan maka da magana ɗaya tare da dalilai ba kawai sai ya tafi sai baka igiyar ruwa الثانية عشرة تقوم شابيو اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد أقرأ مسألة ɗaya. sai kuma ka ga mai fiƙin sunna shi kanshi maganganun shi na dukan juna akan matsala ɗaya fa fa yahtaru fi awwalil bahthi ma yanquduhu fi khatimatihi sai ya zaɓi matsala kaza abu kaza akan matsala kaza a farkon bahasin amma a ƙarshen bahasin kuma sai warware wannan maganar kun gane wannan misali akan yin alkunuti a sallar asuba a farko ya tabbatar da cewa bid'a ne karshe kuma sai ya zo ya ce to amma da yin da bari ma fa ɗaya ne ka gani kaga ya kawo magana farko ya nuna bid'a ne karshe kuma sai ya dawo ya nuna da yin da barin kuma a karkashin fasli ɗaya to duk wannan ana nuna maka matsalolin da ke ciki ne salisan na uku tarjihuhu min al aqwali wal na sha uku as-salis ako as-salisa ashara mas'ala ta goma sha uku tarjihuhu من الأقوال والآراء المتعارضة ما لا يستحق الترجيح su da dama yakan karkatu ga wasu maganganu da wasu ra'ayoyi masu karo da juna sai ya karkata zuwa ga abin da bai cancanta a karkata ainihin zuwa gare shi ba li da'afi dalilihi saboda raunin dalilin wannan magana wa quwwati dalili mukhalifihi kuma saboda karfin dalilin wanda ya saba sai ya kawo maganganu guda biyu kaga can an zarge shi da rashin tarjihin ko to nan kuma sai ya tarjihin amma inda zai karkatu ya koma sai zan wannan bangaren hujjarsu mai rauni ce bangaren da ya ki koma sai zan hujjace mai karfi arabiya ashara matsala ta goma ainihin wato sha hudu daga cikin matsalolin da aka yi gyare-gyare a littafin mukhalafatuhu الحديث أكو مخالفة مخالفته الحديث الصحيح الذي لا معارض له من الحديث في غير ما مسألة ya ce sabawar da yake yi wa hadisi ingantacce wanda hadisin bai da wanda ya karo da shi an gane fi gairi ma matsala ba a matsala ɗaya ba ma yi haka zai kawo matsala sai ya ce ga hadisin da ya mara mata baya sai kaucewa matsalar sai goyi bayan wani ra'ayi ita waccan hanyar da ya kama sai zan babu wani hadisi da ke karo da wannan balle ya ce ya ɗauki wancan ne sai bar hadisi ingantacce sai ya je kama kafar wala to ka ji jimillar gyare-gyaren wurare goma sha hudu wane mutum wani aiki sai malaman hadisi hakanan al'imamun wani almaliki da ya ɗauki littafin zamakshari ainihin wato tafsirin zamakshari kashaf da ya fara mishi gyara subhanallahi sai ka ce al'amarin ya kai ya kawo wajen ɓaci da wani sai ce to duk wannan da al'a'a tun farkon haka ne don me ka rubuta to tun da ka riga ka rubuta kana son a tace ko jama'a na so a tace to ma'auni fa za a sa jama'a musulmi mun gane wannan in ko aka misali yanzu a ce ka auri mace da ɗa guda ɗaya sai bayan shekaru sai ta zo da wasu 'ya'ya biyar sai ta ce waɗannan 'ya'yan tsohon mijinta ne na da tana son duk gaba ɗaya a kira lauya a rubuta sun zama 'ya'yanka halan malak ko bayan mutuwa za su gaje ka kamar yadda wannan kwaya ɗaya zai gaje ka in aka sa rariya aka fara tankaɗa ca nake guda ɗaya ne zai zauna a cikin rariya sauran bakwai ko takwas ko nawa ne duk ba ficewa za su yi ba haka al'amarin yake babu yadda za a yi a ce wai an zo gyaran matsala a bar kuskure gashi ana gani dole ne kawai sai an gyara shi don haka sai ce wa hadha nau'ul akhir min ankari ma waqa lil muallif yace wannan nau'i na ƙarshe din nan na daga cikin mafi munin abin da mai fiqh sunna ya fadawa fa innahu la yattafiqu fi shay'in ma tawjihi al muallif fil kitab an nasa ila al akhdh bis sunna yace domin kuwa wannan irin tafarkin da ya bi ya saba ma hadisi ingantacce kadai ba tare da samun wani hadisin da yake mara wata matsalar baya ba wannan ba zai tafi tare da magana da mai fiƙin suna ya nuna cewa yana fuskantar da mutane zuwa gare ta ba ta cewa za a yi riko da ainihin sunna tun da ka ce za a yi riko da sunna ba wata sunna fa da za a kawo ka ce ta yi zafi yanzu kama hadisin da muka faɗi ɗazu yan shi'a da yan ɗariƙa hadisin ya musu nauyi cewa iyayen annabi na wuta hadisai ne cikin sahihu muslim sai shi ka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ce gaskiya amma annabin ne ya faɗa hadisan kuma ingantattu ne to sai kaga to ba nan matsalar take ba su dama waɗannan dan sun yi musu ingantattun hadisai dabar su ce amma kai da kace ahli sunna sai kace kai wannan hadisin yayi nauyi ƙarya kake dama sunnar da kace tun farko kenan in ba haka ba duk inda sunna ta tabbata kai fa kace ahli sunna saboda haka mu gane ma'anar wannan kalmar da muke faɗi cewa za ka bi sunna a bisa manhajin salaf sai ka zo ziyara gidana sai ka samu ga farfesun naman doki anyo khalas ba wata magana sai mai sai ci kana cewa kana kyama to ka fita daga wannan layin domin ba a taba aje abinci annabi dan baya so ya ce yana kyama ba sai ya dauke hannun shi a baka ci ne a alhamdulillah shikenan sai ka ji a eh a na yadda halal ne amma ina kyama to manzo Allah na kyama ka kai ma ba a taba abinci aji abinci ba manzo Allah baya so sai ja baki ya shiru bai taba aibanta abinci ba to amma kai saboda Allah naman doki ai to mun yadda ne eh mun yadda tunda ƙarya kake baka yadda ba zindiki ne kai baka yadda ba baka yadda ba ba wata sunna da za ta yi maka nauyi matukar ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi an gane wannan da kyau ko ana fahimta waɗannan abubuwan da kyau ko amma an sunna ta zo kace to ai eh mun yadda sunna amma wannan gaskiya haba abin yayi akwai tashin hankali sunna ce take da tashin hankali jama'a muna fahimta wannan da kyau ko to wani lokacin sai da sabiq in ya kawo matsalan ne in ya dora ta a gaba sai ga kai ta yi mai nauyi sai ya saba mata kawai sai ya wuce to sai malam ya ce to wannan irin ɗabi'a ta ƙarshe ita ce mafi munin abubuwan da yake yi domin wannan irin ɗabi'a ai ba za ta tafi tare da da'awar sunna ba ko ko za ta tafi yanzu ku duba me bambancin mu tsakanin mu da yan uwanmu da ke cikin kungiyar izala wannan kawai shine bambanci ba sunna suka da suka ce jimillar ta ƙarya ba ce in ka kawo ne sai su ce kai anya kai wannan a kai haba da Allah habawa ina to shine to kaga irin wannan manhajin nasu kenan amma matukar ka ce kai sunna wallahi ba wata sunna a duniya da za ta yi maka nauyi dai in aka faɗa za ka ce a faɗe ta ba wani abu ba wata matsala ba annabi ya faɗa ba magana ta ƙare ai wala siyama idza arafta anna uzrahu fil mukhalafati al mushari ilaiha huwa adamu akhdh al jumhur bil hadith fi ba'd al masail musamman ma inda zaka zargi mai fiqh sunna ka yadda da wannan magana da muka ce ita ce muguwar wato ko mafi munin ɗabi'a in ka ji uzurin shi na cewa wala siyama idza arafta anna uzrahu fil mukhalafa al mushari ilaiha huwa adamu akhadh al jumhur bil hadith fi ba'd al masail in ka ji uzurin shi in ka san uzurin shi uzurin shi shine me sai ya ce saboda wannan mas'alar da hadisin ya zo da ita ainihin mafi yawancin malamai ba su dauke ta ba a karkashin irin waɗannan mas'alolin kawai shine uzurin shi aw adami ilmihi biman amila bihi ko fi mas'alatin ukhra ko kuma in ya kawo wata mas'alar daban sai ya ce wannan mas'alar da hadisin nan ya mara ma baya haka ne to sai dai inda matsalar take yaya kuma ba a samu wani cikin malamai ya ɗauke ta ba sai ce wa hadhihi hiya shubhatul muqallidin fi raddis sunan wa muharabatiha wannan ita ce shubuhar masu takalidanci da mazhaba game da tunkuɗa sunnoni da kuma faɗa da sunna ɗin ku karanta muqaddima ta sifatus sala ya kawo irin wannan wasu sai su ce su abin da ya sa wannan sunna ba a samu wani limami da ya dauke ta ba to shi yasa a wannan muqaddima da zamu zo mu karanta wadda ke dauke da ilimi na usulul fiqh da usulul hadith da ka'idoji na fiqh zaka ga ya kawo tana daga cikin matsalolin karshe karshe da zai nuna maka in dai hadithin annabi ya inganta kuma an gane ma'anar shi to ba wai sai an buƙaci waye ya taba aiki da shi ba shi yasa ku jahilai da kuke cewa to mun ji wannan hadisin yanzu to waye ya taba aiki da shi sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gano wannan amma abin da suke cewa to waye taba aiki da shi a kuna magana a nan kasar to yaushe ne aka fara aiki da hadisin tukuna ba da dariƙa ake aiki da tsubu da bokanci ba in bokanci ne in tsafi ne duk wani tsafin duniya ka zo sai mun nuna maka wanda ya taba yin shi tunda shi aka gada ake a ƙasa amma sunna yanzu ne aka fara yi nan da shekaru 30 ko 40 in Allah ya raya duniyar to in aka zo da wata sunna in aka ce waye ya taba aiki da ita sai a ce suwa ne to suwaye suka taba yin sallar juma'a karfe 9 sai a ce suwa ne suwaye suka taba yanka doki suka ce suwa ne to suwaye suka taba kaza sai a ce suwa ne waye aka taba saki uku aka kalma ɗaya aka mai da mata sai a ce suwa ne sun mayar a to yaushe ne aka taba yin kaza sai suwa ne sai to shikenan to ka gani in ka ce waye taba ana da amsa kenan amma yayin da kuka baro mutane suna tsubbu da bokanci da bori da dariƙa sai ku ce wa taɓa aiki da wannan hadisin akwai hadisi ne da ake aiki da shi a cikin dariƙa ba falaloli ne ake kwasowa daga mafarki ba jama'a mun gane wannan da kyau ko yau saboda haka ku san abin da za ku yi magana a kai wa sayati kalamul imam shafi'i alladhi yubtilu hadhihi shubha malam yace maganar al imam shafi'i za ta zo wadda ita wannan magana ita ce za ta bata wannan shubha wa yasta'silu shafa'ata ko sha'afataha sannan kuma shi imam shafi'i zai tumbuke jijiyoyinta jazahullahu khairan Allah ya mishi sakamakon alheri sai malam yace وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد بالتعليق على الكتاب وبي... وبيان أخطائه أن أحط من قدره شيئا yana daga cikin ƙarin magana da ya kamata in ƙara daɗi da ƙari shi yasa yace nafila me ma'anan nafila dama ziyada gashi nan Qur'ani yace wa yaquba nafila nafila ƙari daga gashi nan nafal in kana karatu a cikin babin jihadi altafan fiqhu sai ka ji an ce wa yunaffiluhumul imamu sannan kuma an so in aka raba ganima ta ragu sai liman ya kakkara wa sojoji to nafila ƙari sai ce yana daga cikin ƙarin maganar da ya kamata in ƙara cewa ka sani ya kai mai saurare na ya kai mai karatu waɗannan ta'aliki da ne wa littafin fiqh sunna da bayanin kurakuran da ne ba ina son in zubar da darajar littafin bane ko ɗaya au ubkhisu ko haka ne au ko au ubkhisa min haqqihi ko kuma ina son in rage na daga cikin ainihin matsayin littafin jama'a mun gane wannan da kyau ba ina son rage matsayin littafin bane ko darajar littafin bal inna ma uridu lintisara lil haqqi bil haqqi ina son ne in taimaka wa gaskiya da gaskiya don haka muhammad nasiruddin albani shine nasirul haqqi bil haqqi ya ku yan tijjaniya nasirul haqqi bil haqqi yace uridu lintisara lil haqqi bil haqqi gaskiya nake so in taimakawa da gaskiya wa siyanati fiqhi sunna da kuma ainihin gyara fiqhi sunna ainihin anil akhta in gyara fahimtar sunna ko shi littafin fiqhi sunna daga kurakurai ma ko anil akhta daga kurakurai ma amkana anil khata'i daga ainihin kuskure ma amkana gwargwadon iko na fa inna zalika ada li ikbalin nasi alaihi wal istifadati minhu domin wannan shi zai fi jawo mutane su ainihin fuskanci littafin su kuma fa'idantu da shi dan sun san an gyara musu littafin wa ahara an yanzu misali littafin ihya ulumuddini na al-imam al-ghazali shekaru 800 da suka wuce malaman fiqhu na andalus suka fito malaman andalus gaba ɗaya suka fito aka barbada mishi kananzir aka aka kona shi aka haramta wa jama'a karanta shi me yasa saboda hadarin shi to daga baya sai al-hafizul iraqi yazo sai ya tace shi kaje ka karanta sayarwa alamin nubala sai al-imam al-iraqi sai yazo sai ya tace shi sai zama yanzu ko kana karanta duk inda aka zo wata tatsuniya ko wani abin nan sai ya gyara ya ce to kaza to amma in aka bar shi haka fa wannan zai sa mutane su janye jiki amma in aka gyara shi fa wannan zai sa mutane sai su ainihin fuskance shi haka littafin fiqh sunna in gyaran nan da aka yi mai an yi mai ne don mutane su ƙara fuskanta shi su ƙara fa'idantuwa wa ahara an yaqta alsinatu khusumil fikra ko kuma wannan shi zai ja harshen ainihin wato masu husuma da irin wannan tunani namu a yanke shi an takallumi fihi game da magana a ciki inda za ka ce to ai hadisi kaza ai mai rauni ne sai a ce a to ai mu da kanmu mun bayyana kaga an yanke magana ka ko amma an aka bar littafin haka fa in ka ce to mai risala ya kaza kuskure ka ce to ai fiqh sunnan naku kuma ya kuskure kaza ai ce to amma an gyara ina kuma inda aka gyara nan wancan sai ce waɗanda ainihin suke husuma da irin wannan tunani bi haƙƙin wasu su ne da haƙƙi da gaskiya ne wasu gaskiya za su ɗibo sai dan sun yi kuskure suna faɗa da irin wannan da'awa au bi batilin wata kuma ƙarya za su ɗibo su zo suna faɗa da wannan ainihin irin da'awa tamu sai ya ce fala'allal mu'allifa zadahu Allah tawfiqan yu'idu an-nazara fi ma kataba hatta al-an wa yusahhihu al-akhta wa yusahhihu ko wa yusahihu al-akhta'a allati tabayyanat lahu yace me yiwa mai wannan littafi sayyid sabit Allah ya ƙara mishi dacewa da gamdakatar mai wa ya sake nazarin wannan littafi ya sake nazarin duk abubuwan da ya rubuta har zuwa yanzu ya gyara kurakuran da suka bayyana gare shi wa ya tarayyatha fi isdari ajza'il kitab al-ukhra sai ya biyo bayan sauran juz'an littattafan da za su rinka fitowa gashi sai ya ce kataba hadha ko qabla suduril kitabi kamilan bi ajza'ihi kathira kabira yace albani ya rubuta wannan magana ne kafin ainihin wato manya-manyan mujalladai na littafin cikakku su fito an gane kun san na ce duk ta'alikin nan da ya dauki yan juz'an ne kanana kanana haka yan a kitsa to shine sai yake cewa illa ba'da an ya tabayyana min sihatiha wa salamatiha min al-akhta ya zama sauran juz'an littafin da za su fito kada ya fito da su sai bayan ya gama ainihin bayyana ingancin su da kuma kubuta su daga kurakurai wa yujarriduha min al-ahadith ad-da'ifa ya zan ya ware su daga hadisai masu rauni fa inna fi sahihi ma yughni an ad-da'if domin ingantattun hadisai a cikin su akwai wadatarwa game da hadisai da'ifai kun gane wannan magana jama'a yanzu aka ce ka taho kana jin yunwa sai ka zo ka samu ga wani gida na zage-zage ana buki ana fate an yi suna an yi fate-fate gashi na sai aka ce ayya kai gashi ka da daga gona wallahi fatan sai dai ludayi daya ludayi dayan nan sai ka ce to ya za a yi ku kawo sai wata hajiya ta zo to alhaji ga wannan fate-fate gudawa ne yara suka danyi tunda iri ɗaya ne a hada da gudawa da fate-fate ba su yi kama ba sun yi kama wannan gudawa ne fo guda wannan kuma fate sai a hada maka saboda dai ka sha da yawa ko kuwa sai ka ce to tunda dai gugu ne ta bayar bari mu sha haka za ka karba za ka karba ba haka hadisan nan in aka kawo maka sahihai ka tsaya a kansu amma sai ka ce kai to tunda dai gashi dai duk a hada a aiki da su jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa saboda haka in ka sha fatan nan ludayi guda ca nake yafi zaman lafiya ka sha ruwa ka san da ya makale maka amma ka shafa ta nan aka kawo maka fo guda na, amai ko na gudawa ka hada da shi ta nake fate-fatan can sai ya dawo da amai kwana nawa kuma za ka ka kasa cin abinci haka hadisan nan da'ifai duk sanda kake aiki da da'ifan hadisai kana hada da sahihai sai da'ifan nan sai sun watse waɗancan jama'a an gane wannan dan haka ku sani hadisin annabi ba kamar timatiri ba ne kun san timatiri ana iya hada da mai kyau da bage-bage a yi miya ko to hadisi ba haka ba ne ba a hadawa da bage-bage ana hada da bage-bage miyar ba za ta shawo ba eh sai ce haza wannan kenan wa innani lam ako lamma bada'atu fi ta'liqi على الكتاب ترددت في طريقة نقلي لكلامه أأنقله برمته برمته au bi ghalibihi alladhi yadullu alaihi yace ka sani yayin da na fara wannan littafi ta'liqi sai na kai na komo shi in nazo kan matsalar da zan gyara in kawo ita matsalar duka ne in kawo babin duka sannan in cire gyaran ko ko in ɗibo galibin da zai nuna kuskuren in gyara abin da yake kuskuren am aktafi bi naqli tarafihi al-awwal alladhi yushiru ila tatimmatihi kama hiya al-'adatu fi at-ta'liqat ko kuwa in kawo bangaren inda nake son in gyara kawai bangaren da nake son in gyara in ya so kuma sauran daga bayanan da zan kawo za ka fahimta kamar yadda dai aka saba a al'adar ta'aliki sai ce fa akhadtu tariqata al-ula sai na kama hanyar farko wa hiya wa in kanat tastalzimu shay'an min at-takrar bin nisba liman indahu al-asl fiqh sunnah sai na ɗauki hanyar farko ita ce in kawo maganar da mai fiƙihu sunan gaba ɗaya yayi ya ce ko da yake wannan hanyar ga wanda yake da fiƙihu sunna za ta zama maimaici gare shi don ya je ya karanta ta a nan ko sai zo sai kuma ya sake karanta ta sannan ya ga ta'aliƙin sai ce fa innahu aktharu fa'ida wa wuduhan liman laysa indahu al-aslu to ga wanda ya zan bai da asalin fiƙihu sunna kuma to wannan zai fi zama ainihin ya fi fa'ida ya fi kuma fitowa ƙarara gare shi ga wanda bai da asalin fiƙihu sunna kenan sai ce li'annahu yastati'u an yafhama al-kalam al-muntaqad domin shi zai iya fahimtar maganar da ake wa gyara tunda an kawo magana sannan aka kawo gyaran inda gyaran aka kawo in bai da fiqh sunnan fa ba zai san me ake gyarawa ba sai ce wal hadith al-mudha'af kuma zai fi sanin hadisin da ake raunanawa wa nahwa zalik da makamantan haka duna an yarji'a ila al-asl ba tare da sai ya koma asalin ba wa qad sammaituhu wane mutum kaji duk gwagwarmayar nan ba a sa wa littafin suna ba sai yau ne za a yi mishi suna yau bakwai ito ma duk gwagwarmayan nan da ake ana ta dafa kauri ne da kunu su gwaggwa suna zuwa sha to shine nan yanzu yau za a yi wa littafin suna ya ce na sanya wa littafin suna tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna cikon baiwar da Allah ya yi wa musulmi a wannan zamanin game da ta'aliƙin ainihin littafin fiqh sunna akwai wani babban malami ya rasu yau shekarar shi biyu da rasuwa Hamadul Ansari a wannan zamanin da malaman zamanin nan yana ɗaya daga cikin malaman da Allah ya yi wa baiwar iya sa wa littafi suna yadda ka san limamin suna da zaran ka rubuta littafi kai ɗalibin shi in ka ce za ka rubuta littafi kaza kaza sai ce je ka ka rubuta to malam ya zan sa sai ce ka je ka rubuta tukuna da ka kawo ya kalla sai ce kaza kawai shikenan ya iya sanya wa littafi suna Hamadul Ansari Allah ya gafarta mishi malamin hadisi ne malamin sunna to shine shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana daga waɗanda Allah ya wa baiwa akan haka ma'ana fiqhu sunna baiwa ce Allah ya wa musulmi a wannan zamanin to wannan baiwar ya za a ci moriyarta sai yake cewa in har ana son a ci moriyar wannan baiwar sai an samu wannan ta'alikin sai ya ce wallahi ta'ala as'al Allah maɗaukaki nake roƙo an ya ja'alahu khalisan liwajihi Allahil karim ya sanya wannan littafi ya zama ya fuskanci fuska Allah ne mai girma wa an yanfa bihin naf'al amim kuma Allah ya amfanar amfanarwa mai gamewa innahu sami'un mujib Allah shine mai ji Allah shine mai amsawa Allah ya ji abin da muka faɗi Allah ya amsa wa ainihin abin da muka karanta Allah ya ba mu ladan waɗannan abubuwa jama'ar musulmi kun ji wannan ita ce muqaddima ta littafin ainihin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na ash-shaykhul allama Muhammad Nasiruddin al-Albani to muqaddimar da tafi kowace muhimmanci ga ɗaliban ilimi ita ce wadda zamu shiga karantawa muqaddimatun ilmiya hamma muqaddima ta ilimi mai muhimmanci wacce wadda take dauke da ilimin hadisi kanikancin ya ake a gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba to amma a ƙashin gaskiya ba nan muqaddima kadai ta tinkara ba ita ta zo da wasu ilmomi ne irin take-taken da al'imamu ibn hajirin da al'imamu al'amiru san'ani suka yi ibn hajirin yana da littafi annaktu alabnis salah wasu fa'idoji yake cirewa na ilimin mustalawar hadis da ke cikin muƙaddima ta ibn salah sannan al'imamun al'amiru san'ani yana da littafi wanda ya bayani dangane da fawa'idun nazar fa'idojin da ya samu game da nazarin da ya game da ilimin hadisi irin waɗannan fa'idojin suna da yawa sai mun zo karatu na gaba za a zo a tattauna za ka ji su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah